أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في قلوبكم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عليكم السلام ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar mu a markazin hadis suna wani jama'a wanda ke barkarka da birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha uku ga wata na juma'a ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da hudu. a sati da ya gabata mun kawo ƙarshen surta gafir yau insha Allah za mu tashi farkon surta fusilat insha Allah bismillah azran mama
bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ماذا قالوا
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني سورة سورة فصلت آه، daga cikin asbabun nuzul wanda iya baka haske kan abin da kake ciki kuma hanyoyi suna da hanyoyi kyawawa wanda ina ga Imam al-Bagawi haka Imam Ibn Kasir dai ba ma malaman tafsiri kuma ta Imam Hakim dai ya ma kyauta ta hanyar abin da yake dai asalin wannan aya sura kai wani lokaci shawa lokacin da da'awa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da da'awa yayi kira kuma kira ya bayyana cikin Quraysh wasu sun karba wasu na adawa ana dai hayaniya ta zauwa wani abu sabo a garinsu sun yi sun yi su done abin ya kasa donuwa an ce bani bani taƙi binuwa sai aka yi shawara akan cewa adiba cikin manyan gari a suna da asambili su gano na dawa aka yi shawara ya kamata a tankari wannan bawan Allah Muhammad a samu wani ƙwararre masanin waƙa ko masanin tsahi da bokanci dindin hanyoyin bulunkoto a samu wanda ya sani ba zai tankari Muhammad kan wannan abin da yake ciki a samu a tsaye da wannan abin abin ya ishi mutane don aka mata da gaugawa a yi maganin wannan abin aka diba wane ne a wannan garin zai iya wannan abin aka diba akwai utubata bin rabi'a Utubata bin Rabi'a aka ce shine zai tankara shi kuma ya dauki wannan niyya ya iski Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi akan cewa dan sako ne na manyan gari zuwa gare shi yace ya Muhammad sallama za za ka shi kware ce zan kawai ce kuliya ba wadid kuliya ba wadid san ce mai abul wadid kuliya abul wadid wanda abin za ka wadid ya ce ya muhammad ka zo mana da wani abu sabo a cikin gari ka raba kan jama'a ka ɓata addininmu ka kafartar da uwayenmu ka raba jama'a ka kawo fitina cikin al'ummarka ba mu taɓa ga wani wanda ka ba fitina cikin laraba na ta aibanta mu dalilinka na zo da shawara daga jama'arka akan wannan abin da kake ciki sun yi niyya sun haɗu gaba ɗaya darin na dawa an yi magana cewa wannan abin da kake kan shi in talauci ne sha ma kai kunyi kake so za mu gama dukiya gaba ɗayan garin ka zama kai kai kowa kuɗi don zai a zama lahiya a taɓa abubuwan mutanmu in kuma wata ce kake so ina mun suna wata kake so da arime in ɗaya wacce ce a garin zan baka an kun baka da lahiya ne iskoki suka taba ka za mu nemo boka yi mukwara wajen sanin za a baka lahiya a maka magani tiyo da bayan shi ne ya ce a fadakta ya baloli ka kare ya baloli ka kare bayanin gaba daya ya ce na kare abin da ya kawo ni shi ya nafi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bayani da harkon wannan sura har ya kafa in aradu fakul an zartukum sai ka ta mutu sai ka ta ajin wasan mutu lokacin ne ba annabi haƙoƙi shiru shiru ba na iya neman annabi domin abin ya tada mai hankali sai ba annabi magiya ya tsaya ya tsaya ya tsaya daga tsaya daga tsaya daga nan ya tsaya daga nan ya abin ya ya isa ya isa yace ka je ce naji sai ya tashi sai koma can da suka aiko shi suka ce ya bulori ka zo da wata fuska sabuwa da ka ta yi muna ga alama an yakuka kai ma da bai maka sihirin ba ka je kuma yanzu ka zo da wasu suka sabuwa ce kai ita wani mutumin na je wajen shi na shurare shi in dai tsahi ne na san tsahi na san waka na san bokanci duk wannan ba ɗaya cikin wannan bawan Allah wani nuke ce musu kun ga ne shawara ta kun shawara ta wani bawan Allah ku bar shi da kayan shi in abin shi ya ɓaci ku dai ba ruwanku shi za ta sha ba jama'a larabawa wasu zama su muku maganin shi in kuma ya samu yabuwa ya tabbata kuma dai girman shi girman ku ne an ce bakwai rege ne wannan shawara ba su kenan a takaice akan a bar shi ci gaba da abin da yake kan shi shi ne farkon surar za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan harfa wannan guda biyu wanda Allah kaɗai san sababin ko fasara ko ma'anarsa ta haƙiƙa irin nun irin hamim sa duka wannan suna cikin wannan harfa wanda ba a cewa ba su da ma'ana sam kamar lagawu ne a kamar da bin wannan shakka suna mutane ke cewa dinga ga wannan harfa na harkon buɗe sura ta alƙur'ani za ka ga bayansu sai an kawo matsayin alkur'ani ya ce mene ne za ka fahimta masala su wanda ake magana da su larabawan ƙurashawa ƙalubale ne gare su akan matsayin alkur'ani wannan harfan da kuke magana da su a ba ta ta sa sin ya su wannan harfan da su ne wannan ƙur'ani ya sauko amma ga shi ne ya gagare ku wannan kade wata aya ce cewa wannan bawan Allah manzo ne daga Allah subhanahu wataala nan bayan hamim yace tanzilun min arrahmanir rahim wannan abin da yake gaban mu wannan alqur'ani sabkake ne daga ina daga Allah mai rahama ace mai jin kai daga mai wannan sunaye ko sufofi arrahman arrahim shine ya sabkar da menene kitabun wani littafi na musamman kitabun fusilat ayatuhu wanda ayoyin shi ayoyin su daki daki ayoyin shi suna bayyana daki daki qur'anan arabiyyan ya qaumin ya'lamu abin karantawa ne balarabe arabiyan bilisan arabiyyin mubin da halishe na larabci bayyana ne ayi likarra babu na kan shi wani shi ne izza matsayin wannan lidan da ke hannunmu da matsayin shi duk ne wanda fuskai an ayoyin shi daki-daki ne wani Allah ka cewa kitabun hukimat ayatu su mufsilat min ladun hakimin kabir qur'ani littahi ne hukimat ayatu wala ce an kyautata ayoyin shi a tsare suke su ta mutaka ta suma fusilat tsararru ne ko an yi su bayani daki-daki daga ina milladun hakimin khabir daga wanda yake mai hikima gwani masani a khabir kuma wannan littafin Allah mai kariya la yatil batil min bayni wa min khalfi gaba da baya Allah mai kariya gaba da baya la yatil batil kuma haka ya tabbata annabi yana dare baya mutu duk an kai an kawo kuma rashin yadda yake harfi daya an ka kara za a gani harafi ɗaya ba ko ta koyi alif ba wata jumla ba irin sauran da tattawai da ake ƙara jumla a ce wata jumla a ce wata kisa a kawo sabu a sa ƙurani yawon bai wata ala ƙurani ɗan ƙarfi yawon ɗan shekara bakwai bakwai sai ta daka ya gyara ba ya tsoho ba kuma ya tabbatar da mu'jiza ta ƙurani yanda Allah ya bada shi ga ƙanana naga an samu wani yaro tabbatacce a Aljeri a Aljeri ya taye musabakar ƙorani jidda ɗan katiran katiran shekara hudu ko ba katu ba musabaka kuma ya ci ɗauke ƙorani wannan ya ci ya tabbatar ce wani abin ba wani abu a kurin abu ne daga Allah kurin ya wuce ƙoƙari ishadi a ya wuce ishadi kurin wata baiwa wannan ma aya ce ta Allah ga bayi wannan littafin daga Allah yake bayan za a yi ka zo da wani abu sabo ka sa kuma ce wannan kuma ita ce tanzilin min hakim hamid kinan littafi ne wanda ba batil gaba da baya Allah ya kare shi daga Allah mai hikima abin yabo to wannan yata yi bayan ta kitabun fussilat ayatu littafin da aka yi ayoyin shi aka bayyana da ayoyin shi Qur'anin Arabi abin karantawa ne balarabe ya qawmi alamun ga mutane masu sanin sa matsayin Qur'anin sun san da matsayin Qur'ani ba magana jahili ba da ma bashiran wa nadira a lokaci guda wannan alqur'ani yana bada bushara ga duk wanda ya bi Allah mana yayi imani da shi yi ba abin da Allah ke so baban za ka yi ba Allah ya maka wani alƙawarin gidan aljanna Allah yana da dama ta kurin ku yi sallah ku azumi dole ba da ko daya dole kai kuma dole kai ku a ce an ka suka rayu dole kai ka sallah ka dole kai sallah zai wani zaga mutum ya tara kuɗin miliyan ka yaje a mai kudi ya lis ko a mai maganin kaza kudi ya tara ko dole yayi ko da ka tare ce maka alhaji kullum sai ka gudu minti 30 ko 40 kaje ka kawo da asuba gansu asuba suna jigila da kwatar ya ce ka yi ko ka mutu to kai yanzu inda Allah zai ce kunin dimmi so rayu dole ya salli hamsin a wuni ko ɗari ce kai ɗari ya kai amma Allah ya ga dama amma ya ce ka yi kuma ya baka lada shi ne kenan bashiran yana baka bushara an kai abin da ke so akwai sakamako na kware babban abu sakamako gidan aljanna kuma wa nadira yana ma galgadi idan haka kauce idan ka kangarewa akwai azaba inda mutane da yawa ce mutane da yawa wala mutane da yawa yanda suke imani da doktor inda suna da Allah da sarrabota zai ce ma dole ka gudun awa guda ko talatin a wuni abin da kaza dole ya kayi kuma karkaci sukari karkaci gishiri alhaji iya kallon kaza da gishiri ba ci ba iya kallon ka morewa da gishiri ba ci ba ba sukari ba gishiri kuma ka cika mutu kuma Allah bai ci bai ci ko ga bai ci sukarin bai ci gishiri ya kallo ni ya shi ta gudawa ya kallo mun shi ya gudawa ga shi ba ci ba ya yarda in yi zai mutu to abin da yake jira Allah abin zai maka an taka da gushi tahi wannan dan can azaba ce da'ima kinan mata mutun yi tsoron Allah annabi lokaci guda ya bada bushara kuma ya galgadi ga wanda ya kauce yace duk wannan matsayin alqurani fa arada akatharuhum fa hum la yasma'un mafi yawan mutane sun bijire sun kawo da kai kan wannan kira na Allah mafi yawan ba sa jin magana Allah ba sa ji amma da suke cewa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilay kai mu Muhammad wannan kurin kana bayanin ka ne mu abin da kake wani san akwai wani zuciya mu akwai wani rigi kana ba mu san abin da ke da kana kana kana ka tanga da ba mu san abin wata annabi ya rige zuciyar mu wa fi adanina waqar kai kullum mu ma wani bai shiga akwai abin da ya toshe ana ba ma ji ba mu ka ko ko ga baraka kaman kai halaka ne ko ba ma ji ko kuma mun bayyana wa bayyana hijab kai mu tsakanin mu da kai akwai wani hijabi kurin kana mana kaman kana wahalar banza ne ba abin za mu gane kwartan kaman ka da haka fa amal inna na amilun mu da kai kowa ya nashi kai naka mu'mina kurin da haka mana kurin mana ka shabu na lahiya kurin kowa kan shi akan haka suka tsaya da Allah ci gaba
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صحيح الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون na'am qul na Allah ke ba na umarni umarni ne daga Allah subhanahu wataala zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga yawan mutane innama ana bashar na ko ko hasar ke kurin ni matsayi daga wasa ga maka me matsayi na ni hun matsayi na mutum ne wannan Allah ne ce ya gaya mana gaya musu ga matsayinka basha kuma ƙara bayani misuluku kamar ku wannan magana ce ta Allah subhanahu wataala cin karo ko skinta kafirce mu Allah ne kana ma Allah gyara ne nan ana magana matsayin halitta mutuntaka mutum ne kamar mu ba wurin bane na ake magana daraja ko mataki watsayi daraja ko a wannan ko a mutane daraja ko tashi ko a mutane haka kamar gari mutane hawa hawa ne kala kala imani hawa hawa ne matsayi a wajen Allah hawa hawa ne ba abu ne ba na daraja na magana mutum ne kamar mu ta bangaren halitta shine magana domin idan ka ce ba ba ba mutum bane ba aljani ne ko mala'ika ne ko kuma suke cewa malaman su alloli ne ma ba san wani ba ba magana dogon bincike karara ba na abin da na yake wadan labari ne zai karara zai cewa ne shi ubangijin shi amma wani ya ma Allah uba ko ba wace baba uban Allah ba ba maka sata ba malami ne ana ba na bane ba a tatsanya ba iya nan daren shi amma abin da yahuda ba su ba yahuda ba su ba kirista ba su ba musulmi yawa gari yayi kirista sun wa Allah da amma ba su ma Allah uba ba suka sun Allah da uba subhanallah ulu ta'ala Allah uluwan kabira dan haka kenan manzon sallama mutum ne ta bangaren halitta ma magana bangaren daraja ba magana wani abu ba hatta a cikin annabawa da manzanni shine a gaba wannan babu sabani kan shi duniya da lakira a duniya shine shugaba a hilin kiyama shine shugaba hatta gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam a wata walima da yaje eh yaje wajen wata walima ana cikin walima don iya karantar da mu a musulunci babu santi a ce kayan mace abinci kai kai magana wai zan a ina yau kai magana ma ka samu hankalin da kwanta ba ka jin daɗi ba sama ka samu tsoron ka samu jin daɗi kana morewa ya ka hira amma al'ada ya kwana mutum ya magana iya jin amma ya tana haɓa shi magana daga ya magana kashi gaba a musulunci ba santi babu lahi ba lahi wani don katon wani abu kana cin abinci lokacin jin lokacin hira ne a more lokacin tattaunawa ne a nan sallallahu alaihi wasallam ana cikin walima an bashi wata karwata sai ma da ya kira ya dauko na dogon hadisin shafa'a da ya dauko na hilin kiyama eh a ne harshen hadisin na magana gobe kiyama a hilin kiyama in an taru mutum da aljani wuya ta yi wuya za a nemi kurin za abin da ake nema Allah domin an matsu wuya ta yi wuya zaku abin da ake nema Allah ya sabi kowa sai mutsayin shi ya ce mutane gaba ɗaya da annabawa da manzanni da mutane da ajin gaba daya za ka nemo ina mahuta ce gaba za ɗunguma in suke adam alaihissalam a ce ya adam wannan ruwa imam bukari ya kata ya adam kai ne baban kai ne allah nita da hannun shi kai ne baban duniya ka za kana ga halin da muke ciki ka rage ubangiji mana hukumci ya hukumci ga bayan shi zana ce adam zai ce ni a yace yau allah subhanahu wataala gadiba gadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa la ghadaba adu mithluhu yace ina ni zan ce Allah a yau yace a yau Allah ya wani ya yi hushi da bai taba hushin ba da yayi irin na yau kuma zai hushi ba na yau Allah ya hushi a wani kiyama yace wala ba zan iya ba ni da na ci taciya duk da an yi mishi iya tana wannan abu yace izhabu ila ghairi ko tai wajen wani ina zuwa ga nuwa da salam ya ce annabi ta zata gaba da ajojin nuhu alaihi salam gaba daya shi ma nuhu alaihi salam za su mai wannan magana ya nuhu kai ne harkon manzo a saman ƙasa kaza kaza kaza ka dole mu kai baka ga halin da muke ciki ka roƙa mana Allah mana ko hukunka ko hukunci nuhu ya ce ni da na yadda aka halakar da duniya ni ma ta kaina nake yau ku ta yi wajen wani zuwa ga Ibrahim alaihi salam ɗan wani haka za a yi ta yi ibrahim shi ma turo su shi ma zai bayani yau allah ya hushin da bai taɓa hushin yan yau ba kuma zai hushin bayan shi bayan yau da ku ta wajen wani a zo ga ibrahim shi ma tura ga musa ga isa misali ce karshe dai bayan isa za a zo waje na wani shi shi ne ake kira makamin mahamuda shi makamin mahamuda akwai makamin wani kuma akwai wasila to makamin mahamuda shi ne za a yi hilin kiyama ya ce za su zo gare ni gaba ɗaya ya muhammad kai ne kaza kaza su ba zai ce ana laha ana laha annabi zai ce ni nake da wannan matsayi a yau shi kadai yace zan ji in fara gaban al'arshi yace zan yaba Allah da wasu kalmomi wannan kalmomin har a yanzu ban san su ba kiyama in ta zo yace Allah zai cusa mu wasu kalmomi na yabon shi zan yaba Allah in yaba Allah in yaba Allah ya mamal um ishfa'atu shaffa ya mamal tashi ka nemi ceto a baka ka gani matsayin ma shi ka ga wani ahilin kiyama gaba daya shine lambon shi kake da matsayin kiyama haka yace idan an je shiga gidan aljanna yace ni ne harkon zuwa ƙofar aljanna yace fa astafti zan nema abu ne kwankwa abu ne malaka mai tsanacin zai ce man wane ne yace muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zai ce bika umirtu Allah fata li ahadin qablak yace kai amu da amu umarni kan bude ma kowa ka hayin kai kai ne hukun shiga kaga ma aljanna shine hukun shiga aljanna Allah ya mana bin baya yace a aljanna kuma akwai wani matsayi nake alwasila wanda yake cewa duk wanda ya ji mai kiran sallah ka wadi yanda mai kiran sallah ke cewa Allahu akbar Allahu akbar imam yaji Allahu akbar Allahu akbar wurin ashhadu an la ilaha illallah kai ma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illa kama kawai ashhadu anna muhammadar rasulullah kama kace ashhadu anna muhammadar rasulullah wajen hayya ala sala nan yazo kace wala hawl wala quwwata illa billah hayya ala al fala sai kace la hawl wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah bakin nan ba ƙara Muhammadu Rasulullah. Na kuma masu wannan ƙarin wasu gwanne ne su ƙara. Ta ka tsaya inda ya tsaya. Wata Muhammadu Rasulullah in ka tuna an kullum kari addini bai da kyau. Ai ka ga kayan ka zauna ka kace Muhammadu kace Muhammadu Rasulullah ce da kace ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. Kai ka wuce za mu ga wuce ta. Duk za ka mai daga baya. Ce da kace ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. To me abin ka ta baya? Yawan da sai Muhammadu Rasulullah babu ta. Babu ƙari bakin la ilaha illa na kadai. La ilaha ka tsaya yanda ladan ya tsaya. manzana ce wanda ya haka kuma ya yi mun salati ya roƙa mini wasila allama rabba hadi da'awati tammati was salati qa'ima ati muhammadan wasilata wal fadilata wa ba'atum kama mun zai wa tahu yace kawai wannan yace halatu lahu shafa'ati mun ceto na ya tabbata zai gobe kiyama zan ce ka gobe kiyama wannan shine abin yace da na mai wasila yace wannan wasila shine matsayi a aljanna kololuwar daraja shike da ita kake manzon Allah mutum ne kaman mu ta bangaren halitta da maganar matsayi ba mu ba hatta da manzannin Allah shine gaba da haka kenan kace sun ce annabi mutum ba mu kace ba Allah ne yace kuma Allah ce shi a gaya mana umarni ba manzon Allah gaya musu kai matsayinka manzo mutum ne kaman su bangaren halitta ka ce haka bane ba kika kana hada da magana kana kana kare ta da Qur'ani ne shin hada na abu ba sa bane ba ruwan nan ba ruwan sa bane wannan ba magana rigima abin za ka hurce mu Allah kana da ahli sunna abin za ka hurce mu Allah kwar dunnan ba ruwan sa bane ba ruwan abu ne ba ruwan hira bane ba Allah ce kul ga ya musu innama ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku amma yuha ilai ban mutune da ku ni ana mun wahayi kuma wahayin da aka mini innama annama ilahukum ilahu wahid ga magana wa ba wani magana kurin abinda abin bauta ku kadai nan Allah inda ya hasare shi mutum ne hata kun ba ku da wani abin bauta ilah ɗaya take ne annama ilahukum ilahu wahid domin kurin shawa ba su da mushkila ba su rigima Allah Allah ko Allah ba wa inkari sun yi dama Allah ya sama ya kace komai kusa inkari matsalarsu ana iya ɗaukar ilaha daban kowa na iya nashi kai na yana na gado na gida kowa zai nashi a musu inkarin su Allah sai ka ga musu yanzu wa ku sanda cewa ilahin ku ɗaya ne ba lata ba uza ba ba duk wani ilaha babu shi ɗaya ne shin annama ilahukum tabbas abin bautar ku na gaskiya ilahun wahid abin bauta ɗaya tak don haka fastaqimu ilayhi gabaki ɗayan ku ku mai kauya ku bi mana ku mai kauya zuwa ga wannan abin bauta ɗaya tak can za ku karkata gaba ɗaya ku mai ku koma zuwa gare shi wastaghfiru kuma ku nemi gafara shi laifin da kuka gama shi da wani da sauran kurakuran ku a wurin shi kuke neman gafara wastaghfiru yace wa wailul lil mushrikeen Allah ce azaba ko hallaka ta tabbata ga mushrikai su wane ne alladina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sun da ba sa ba da zakka kuma sun kafirce mu ranar lahira tuna abin da malamai ke tattauna kan wannan mas'ala wannan aya ko wannan sura ko san makiya ce kuma Allah ya kawo magana wanda ba sa ba da zakka cewa in masana ta fassara cewa azzaka a samun ruwa ta ibn abbas aka yin su ikirama mana zakka ana yin kaman kalmar tauhidi haka kamar suka kamsa ka misali Allah ce fa amma kada afla man tazakka ko kada afla man tazakka ce ko kada khaba man dasa kada afla man zakka kada khaba man dasa Allah ce ya rabauta man zakka wanda zaka ki zuciya kenan daga nafs daga shirka kenan kaga kenan wannan to kada khabun da sa wanda ya bata zuciya da shirka shine ya tabe kada afla man tazakka zaka sai mulki fasalla ko ya rabo to nan sai tazakka tazaki na ma'ana ana ne wanda yake da tauhidi kai marasa tauhidi su ake ne anan a bayan wannan magabata cikin tafsir su kawo akan wannan aya saka misali da fir'aun da Musa ai me Allah ya ce Musa ka ce ma fir'auna fa qul halaka ila an tazakka fara'un zakati ko zai ware fara'una aka ba zakka bace ba mana an tazakka mana ka tsarkaka daga shirka da ka huci wannan cikin tafsirin wannan aya ana ne mushrikai wanda ba su da tauhidi wasu na ka nan tazakka nan maganar zakka ce amma zakka babu domin zakka kowa sani zakka ta ba saɓanin magabata ta zama wajibi a madina bayan shekarar biyu ta hijira to ya za a kawo maganar zakka a makka gashi kuma can amma can al'amma Allah ba mu labarin wa to haƙa wayo hasadi mun kun gwasan tawan tawan makiya ce wanda ta abada haƙa wayo hasadi abada haƙƙin Allah cikin kayan gona ranar girba wannan ce kamar da ibn kasir ke ce a gama ga maganin abin da ke ɗauka gaba ɗaya akwai asalin maganar zakka sadaka tun a makka amma babu tafsilin yadda za a yi ta dalla dalla shine yazo a madina akwai sauran asar domin domin sanin da kayan annabi sallama ba a ji isra'ila miraji ba sai ba wani shekara goma da aikuwa nan bai bai annabi ya salla ba har ba san kumbura ai salla ke safe tana salla an suna salla kayan asar kayan mulo rana suna salla mana bayan kayan wada rana suna salla safe annabi ya salla safe amma lokacin babu salla ga guda biyar sai a shekara ta goma ne isra'ila aka yi miraji sai a shekara ta goma ne a isra'ila miraji da yaje aka ba shi salla guda biyar ko da bayan da dalla an kowa misali aka sallama amma da akwai sallah ko kina shi ma daman akwai sadaka akwai zakka amma ba zakka ba irin ta wajibi wanda muke ake tayo ita ta yau da kullun da aka sani a yau wanda aka tafsiri a kudi kaza a abinci kaza a dabbobi kaza wannan ta zo a Madina shine kullun bayani kuma na ba an ce ba wanda ba zakka kun kaza kaza mushriki nan domin aikin mushi su ne an maka ce zakkar ce aikin ka hore ne hana zakka dan yana cikin rukunin imani ba da zakka wanda ka wanda ya hana ta akan rowa ba a ce kawuri ne nace za a karba da ƙarfi ko daga kashi ba mai da kawuri ba ta da ƙarfi ce ba amma idan ce ƙarfi ce ka huta shine bambanci kenan a takaice dai nan Allah ya tabbatar da ba sa ba da zakka ga matsayin su yace kaga bisa ita tauhidi ne yace ba sa ba da zakka kuma ma'ana kenan ba su da tauhidi sun kafirce maran lahira ko ne kin dai tabbataccen abu ne illa kun ya ga magana guda biyu nan bangaren shirka dai dama an san girman da ya shirka ce kuma hana zakka idan ka imani ita ka hana ne za a yaƙe ka ko ta kai ka shiga haka manzo Allah ce to hana zakka za mu yaƙe shi kuma amshi kuma rabin duke shi a mai tara a takaice dai nan Allah ya haɗu wannan halin mushrikai wanda ba sa ba da zakka ne ko ba su da imani ne sun kafirce ma lahira yace innal ladina amanu wa amilu salihati
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والقارعات لهم أجر غير ممنون
innal ladhina amanu wa amilu salihat amma lalle wa'inda suka yi imani suka yi aiki nagari kaga imani da aiki nagari suna allama alqaulun lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada sakamako wanda baya kare bana baya yankewa a ta an gaira majzuz abinda aka baka har abada bai karewa ƙarin duniya wacce ta duniya ko ta ƙari da farko kuka mutu kabarka can a tsarin girmu ba a yankewa har abada ne anan bushara ce ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari mun sani wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala kuma mun san ba wanda ba ka iya sanin aiki da Allah ke so ya tare wanda Allah ya ce muhimmancin bin Qur'ani da Sunna Allah mun wasu kan haka nan Allah ce gaba
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
na'am Allah ce kul gaya musu a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin Allah ce ka tambaye su ka gaya musu shi yanzu ku na akwai abin mamaki ku mutane a innakum la takfuru billazi khalaqa ku yanzu kuke kafir ce ma billazi khalaqa al-ardh fi yawmin ubangijin da ya halicci kasa a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andada ku sanya ma Allah mai wannan matsayi kishiya ku gama shi da wani yace zalika rabbul alamin wannan ubangiji mai wannan aikewa shine Allah ubangijin ku ubangijin halittu gaba daya shi ne ya wannan aikin ba mai wannan matsayi za a gama shi da wani kuma yace waje alafi hara wasiya وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين na'am sun mastawa ilasa sun mastawa ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين faqadahunna فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
yan uwa wannan ayoyi mu ji su da kyau don mu fahimce su suna magana da hikimar Allah ko kudurar Allah cikin halittar samai da ƙasa kada mun ji cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta ƙasa fi yawmai a kwana biyu yace waja'ala fiha rawasi min fawqiha wannan ƙasa ya sa mata taraku fike rawasiya an tami da bukun aya ce duwatsu don kata raurawa aiki libaran ƙasa haka Allah hudu an tami da bukun ya ce wa baraka fiha ya ma ƙasa albarka wa ƙaddara fiha ƙawata ya yi ƙaddara abin da take bukata abincin mutane abincin dauki da abin take bukata fi arba'ati ayyam cikin kwana hudu sawa kwana hudu daidai da sa'ili na masu tambaye da halitta halitta ƙasa an gama kwana hudu aka yi ya ce bayan ya yi ta su mastawa ila sabahu dukhan Allah da ya ta zuwa ga sama tana kurin haka kamar zaman hayaki faƙar da hunna saba a samawa ya yi wannan ƙasa duk da cewa a lokacin zaka hannun zo nan Allah da ya yi sama da ƙasa فقال لها والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الله يا سما يا قسا يا مسكرة كزو كنا الله يا يوسف يهنا تسو da abin da ke bukata da su yace ku zo kuna masu da'a ko ku zo dole dole yanda Allah ke so dole kai da kike dole kai in ma kai nan da'a da neman lada kuka dole ko baka so ya ba ta zaɓi ƙalata sama da ƙasa suka ce a tai na in Allah mun zo muna masu da'a mun yarda mun gudu kanka kina abin da yake so da su haka za su in mace ɗan a kara ɗan yanzu akwai wani abin da Allah ya yi ka dole ka ci abinci ko ko kana shi da dole ka ci dole ka sha dole ka yi kashi dole ka yi wutsari in ma yake ka biya kudi ya maka ake don ka yi shi haka ma Allah godiya da ya wuto eh sai maka gode ma Allah baka san yau taran kane ma yake wuto ba za ka san bala'i balai wutsari eh ni'ima ce ni'ima ce sannan je likita wani doktor wani amai aiki ana tabe shi har kace ya har tusa wanda ce biya masiya sabiyar sabon matarsa ya mai ya mai frustration ya har tusa ba tusa ce fara amma iya mai barka barka ya tusa tusa ce fara amma na mai barka eh ha Allah to kenan akwai abin dole he kai to amma Allah ya ba da'a akwai abin da zaka yi eh baka dama kai dan biyayya da ibada a baka lada to inda Allah so dole zaka yi abin kun ga lada to amma Allah ya tambaye su ku zo kuna masu da'a ko ku zo dole suka amsa kira sun zo suna masu da'a tunan wa min ji cewa ya yi wannan sama a kwana biyu wa baraka fi haƙuta fi haƙata ya mata albarka ya ƙadar abinda fi arba ta ayyamu cikin kwana hudu kaga a nan kaji bane ayoyi kenan he da aka yi ƙasa su mastawa ila sama ko ta kwan aka yi sama cikin wannan nazi'at antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha antum ashaddu khalqan antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم حسبك kaga nan Allah ya ce a antum ashaddu khalqan amin sama banaha shin wa mutane da kuke izza da isa ko kuka yi ƙari ƙwari ko girman halitta ko sama da wannan sama ba na ha alace muka gina wannan sama rafa a samkaha fasawaha muka ɗaga rihinta muka daidaita da wa aka fi laila wa aka jaduwa muka mata dare da rana lokacin walla imace wal'ara da ba'a da zalika da haha kuma bayan wannan he maka shinwa da ƙasa aka gyara ta kaga nan kaman kaga kenan an yi ƙasa bayan sama da ta wadata ba ta ba zalika bayan magan sama ita ita kuma ƙasa bayan wannan da ha ha dan wannan shine aka ce Qur'ani gama shashin shi junan shi ke baka ma'anar shi sun sai al-Bukhari Abdullah bin Abbas ta ibn sai ya kawo ruwaya anan wani yazo ibn Abbas kan wasu rikice irin wannan abu na Qur'ani ya kasa ganowa akwai matsala ibn abbas abinda ke gashi na bisa ya karuwa ya sai ibn jubair ke cewa wani mutum ya ce ibn abbas inni la ajidu fil qur'ani ashyan taqtalifu alayya gaskiya ina samun wasu ayoyi alqur'ani suna rikitar da ni ya kama akwai matsala ayoyin ba su tafiya daidai amma shi muhimmanci menene duk lokacin da ka samu ta shakka kan addini kaje ka tambaya kakka zamana da shakka a zuciyarka hadari ne hadari ne kana shakka kan magana Allah kaka amma matsala kan ta ka kyale kai gumu da abu kai gumu da shi matsala ce ba san shakka kan imani da ka samu shakka kaje ka tambaya ban gane ba ka tambaya zan ka tambaya maka bayani ka wuce daga cikin shakka wannan bawan Allah ya bin Abbas ta gaskiya ina samun wasu ayoyi cikin Qur'ani kware suna rikitar da ni wani ayoyi ne yace da gashi a Qur'ani Allah iya cewa fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu babu dangantaka tsakanin mutane kuma ba mai ba sa tambayar juna kuma can Allah iya cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun wasu ho suna tambaya suna tambayar juna ta an ce ba duk wani ana tambaya kaga nan kenan ya gama akwai matsala ta an ce ba a tambaya duk wani kuma suna tambayar juna yace wannan aya akwai matsala yace kuma Allah iya cewa wala yaktumuna Allah hadisa ba abin da yake boye ba boye ma Allah magana kuma gashi Allah iya cewa mushrikai suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantsa da Allah ubangiji mu ba mu shirka ba yace fa kadakatan mu haka haka ana kasu ka ana sai kaya ko sun shirka kuma suka ce har suka su ba su ba yace kaga a wannan aya ibn abbas kaga sun koyi wannan abu kuma an ce ba koyi ma Allah magana nan yace akwai matsala yace gashi Allah mai girma yana cewa a antum ashaddu khalqan amin sama'u banaha zuwa da muka bayani dai zuwa wal'ada ba za ka daha zuwa wal'ada ba za ka daha bayan ka aka aka shinwa da ƙasa ko aka gyara ƙasa yace kaga anan fa zakara khalqa sama qabla khalqi al-ard anan an halitta an bada bayani Allah ne da ya sama yace wal arda ba'da zalika dahaha bayan wannan sama ta ko muka shinwa da ƙasa aka gyara ta kaga yace anan an ce sama aka walayi aka aka ƙasa daga baya yace kuma gashi قل أئنكم يفكرون بالذي خلق الأرض في يومين zuwa kashe muka bayani da Allah ya da an dada yace sun mastawa ila sama da muka bayani nan ko kaga nan wannan ayat muka da muke cikin ta yanzu sai da aka yi sama fi yawmi wa qadara wa ja'ala fiha rawasiya wa qadara fiha qawata wa baraka fiha wa qadara fiha qawata ko ya bata ayat musawa da sa'ilin yace sun mastawa ila sama kaga a wannan gasi da muke cikin yau kenan kaga he da aka yi kasa ne sun mastawa ila sama ita kaga a wannan aya kuma an ce bayan ƙasa aka yi sama. Ce wannan abin gaskiya yana rikitar da shi. Ya ce wani wuri Allah yana cewa, yana cewa, ya ce gashi ana cewa wa kanan lahu gafuran rahima, wa kanan lahu azizan hakima, sami'an basira. An ce kana, kama abu ne ya zamanto ya kasance Allah ya kasance mai gafara ne mai jin ɗaya ne ya kasance buwaye ne mai kima ya kasance sami'an basira faka annahu kana summa mada yace wannan ma'ana kaman da Allah kenan ba haka da daga baya ya zamanto mai ji ya zamanto mai gafara kamar wani abu ne daga baya samu Allah daga baya Allah yake siffar azai abin da ya duce ga ai balarabe ne yajan larabcin kana an ga magana kana ya ganin kan zaka dauke na Allah daga bayan da kenan abin ya zamanto kuma da daga ci gaba da zama mugahara mai ji kai mai ji kaza kaza kaza sai da ya kare wannan bayanin sai ibn abbas yake ce mishi a kuma ya kawo aya yace Allah yace yawa ina ne yau ibn abbas ya ce mishi can da kace fala an sa bani mai wala tasalu fina fina fakatu abu sahur ko ce a shi ne ba mai tambayar juna kowa ta kan shi ta sun mai mafi kufi suru sai mafi sata wala'adu ilaman sha Allah daga baya za a yi busa ta biyu a shi ne fa aka bala ba'adu alabar sa'adu kenan bayan a ta biyu ne yanzu kenan bayan waccan ne tabbas akwai tambayar juna amma a kenan kiyama marahil ne ita nan kakka samu damuwa a harko ne ba tambaya kuma daga baya akwai tambaya ya ce magana da ka kawo ta ya ce da ka ce suka ce wallahi rabbina makunna mushrikin wallahi tamna Allah hadisa ta fa inna Allah ta'ala yaghfiru li ahli al-ikhlas dhunubahum fa yaqulu mushrikun ta'alu naqulu lam nakun mushrikin fa yuqtamu ala afwahihim فتنطق أيديهم فإن ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثا لا يكتم حديثا وعنده يومئذ يود الذين كفروا أثر الرسول لا تسوي من الأرض ولكتم الله حديثا يتي ونن لوكتم يكادسون أبي يتي لوكتم ده الله سبحانه وتعالى zai gafarta ma masu ikhlasi masu imani idan ya gafarta musu sai mu shirkai sai ce kai ku zo mu ma mu je mu ce wallahi ba mu shirka ba suna hodi sai Allah ya rihe baki makareci ya asa ya asa gababuwa su yi so da gaskiya na magana kaga anan za su da cewa ba boye ma Allah magana sun so su boye ya boye ma Allah kinan ko ta aya auren ta take za su yi ƙarya da tsammanin abin zai ɓoye Allah ya tauna asirin ta hanyar gababuwansu. In wani a ƙarshe ya ce da kai magana ya ce wa harbi arad fi yaumain sun ma halaka sama sun mastawa ila sama fa sawar fi yaumain akarin sun da al'arad ce ma'ana ce wannan magana ayoyi guda biyu wanda can yake maganar he da aka yi ƙasa aka yi sama ko yadda aka yi sama aka yi ƙasa ya ce abinda manuhan manuhan magana Allah subhanahu wa ta'ala ƙasa aka ware yi da aka yi ƙasa a kwana biyu na harku aka yi ƙasa tukon Allah ya sama a kwana na biyu kwana biyu kuma kwana harku tukon ƙasar ƙasa ce ta ƙasa aiki biyu aka mata daga baya shi wani wadata ba za ka da mai a dahul arab ya ce nan dahul arab wannan abin da aka mata na wani itace mai za a bi da yi da gyara ƙasa da turaku da sauransu shi ne aka mata a kwana biyu na baya kenan kwana biyu ƙasa aka yi ta farko aka fara yi a tsayarin magana ƙasa aka fara yi aka yi sama a kwana biyu to ko aka sake ƙasa aka mata aiki na kwana biyu daban bayan wancan shi ne aka gama Allah halitta ƙasa da sama a cikin kwana shidda shi ne aka ce ba Allah ƙur'ani kai ba ka ba saɓani a ƙur'ani wannan ne aka ce don ka samu matsala ta fahimta ka koma ga malamai ka tabbaya ƙur'ani kaga a zai akwai matsala amma ba matsala komi rishin gane magana ne yanzu muna magana wannan karatun mu Allah ya ce da ya ce wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha Allah ya sanya mata taraku ya mata albarka wa qadara fiha qawata ya kaddar abincin rayuwa cikin kasa fi arba'ati ayyam sawa'il sa'ilin cikin kwana hudu daidai da duk mai tambayar labarin halitta kasa gashi kasa mata aikin kwana hudu ne biyu na warko bayan sama ta ku aka mata biyu na cika halittarta ita sun mastawa ila sama Allah da ta zuwa ka sama waye dukanin tana matsayin haƙi kurin ba komi kuma Allah ya ce ma sama da ƙasa faƙala laha wa lil ardi Allah ya gaya ma ƙasa da sama itiya taw'an aw karha ku zo kuna masu da'a ko ku zo dole qalata sama da ƙasa suka ce a ta yi na ɗa'i'i Allah mun zo muna masu biyayya ɗan uwa bawa idan sama da ƙasa sun mai ƙauya suna masu ɗa'a ga Allah ya kai kai awa furin rigima rigima na kai na jayayya ɗan uwa Allah shaida mu Allah ya ce faƙadahunna saba'a samawa fi yaumai Allah ya halicce su sama a cikin kwana bakwai wannan cikin kwana biyu ya sama bakwai a cikin kwana biyu wa awa fi kulli samain amaraha Allah ya wa kowace sama guda bakwai kowace ya mata wahayi ya shi mata duk abin da yake bukata da ita Allah shi ya kowace sama tsarin ta kowace ya mata tsarin ta kan bakwai gaba kiran kowace da banda ga yawarta kowace sama Allah ya shirya abin da yake so da ita ita wa zayyana sama a duniya bi masabih wannan sama ta duniya wanda take da alaka da mulkin mamun sauransu wannan sama a duniya ne wannan shi ne sama da muke take horko da muke wadda wannan iya buƙatar imani da Allah subhanahu wata'ala ɗan adam tun horko har yau dici gaban shi illa kurin ka saurara ka yi imani da girman halittun sama da ƙasa kurin har yau dici gaban ɗan adam akwai ma da a yau a baturanci a ilimin kimiyya ba ma furgaran ba ma a rubuce labarin me yake cikin turmamu gaba ɗaya balle abin da yake bayansu illa ana hasashe akan wasu turmamin wasu da aka hango su ma ba duka ba har yau ɗan adam bai sama abin da yake bayansu wa bayansu ba su kan turmamin hangowa ce ake a rika hasashe ba cikakkal masaniya kullum kuma ana ƙara ilimi ana ƙara binciken gano an yi hasashe ya zama shirme ne mijin hanyar sadarwa na ga wajen jam katarbandis wata cibiyar bincike ta amurka an samu ci gaban na'ura mai hango sama da ƙadada ya ce wannan kashafkin da aka yi abinda aka hango ya ce he zamanto an yi liburori da yawa littafai da yawa a kan ilimin turmamu suka ce ya zama banza duk an shirme akan banza aka yi ya sake sabon tashi an gano an kawo abin akan zaton da ba haka ba ne suka ce wallahi duk liburkin da aka wani mas'ala ya koma zero shekara shekaru ka taɓa kullum ana gaba ana gano ana ganowa har yau ba mu da cikakken masaniya kansa kuma a program kin dan adam ma har a yau ba wata ko na za ko ce ba mai program kin zuwa rama ma ko ta kusa ko ta kusa ko ta kusa har yau sai dai zuwa a yi sama a ji sama nesa da na'ura mai karfi mai hangowa mai karfin hangowa a yi turmamuwa wanda yau ne suka ce masu a ilmanci ilmansu kada turmamuwa mai kusa da duniya tana tahiyar haske shekara hudu kan shekara haske wata kusa cewa ta kusa to shekara wata kusa amurka misalin gwani shekara kusa abin da ya wuce kwallo kai kun kai imani suka ce sakar haske sakar haske daya haske iya cin kilomitar 300 a sekon daya haske sekon to suka cin ta kilomitar a segon da suke iya gudun a bitas ke shi iya cin kilo 300 to segon da yawa ya kai da kilo 300 so 60 minti zai ka samu zuwa minti zai ka samu ba awa ba kuma ya kai awa ko wani kuma so 60 kai so goma sha so awa so 60 ko so 60 ko minti ne minti 60 ne segon 60 ke awa yake minti ne ko to 300 so 60 kuma awa guda kuma kai wannan so 60 awa ɗaya ka samu awa ɗaya ka samu duk miliyan ne wani ka tai kuma na bakare yanzu kuma ya kai magana nafsan ta katarar kwana ɗaya ka buga na wata guda ka mai mashin kai mai lissahi ka buga na wata guda ka ƙare ka buga na shekara ba shekara hudu ya ka taba ka ga kilomitar miliyan nawa ne ko miliyar wannan sun ce wai ita ce mai kusa da duniyan ma ba duka da wani mai kusa da duniyan mu ce ake wata wanda sayan ba ba ba ta rana rana ta karamar turman bace ba take da sai ma rana karamar turman bace wanda kun mutum ya imani kun girma Allah kuran ya wuce kwallo ka dole mu da sai eh da kun hasashe kun ta imani wannan wai a wajen masu ilmin ne wa kin ga anan ba ma wani program ki zuwa turmamuwa ko ta kusa balle ta nesa Allah shi da mu yace kenan wa zayyana samaa ad-dunya bi masabih Allah ce mun kawata saman duniya da turmamu da hutulu wa hifzan da kuma sune suke kiyayewa suke gadin wannan sama daga zuwa shedanu yace zalika taqdirul aziz al alim wannan aikin gaba daya tsari ne tsari ne shiri ne kaddarawa ce ta al aziz mabwayi al alim masani الله كما رانا تي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dan uwa akwai dan uwa da Allah ma cikawa sau dan uwa da dama sa cikin addu'a Allah cikin su gawarta mu mutum gaba da Allah gawarta mu Allah sa su muta gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك